الحميم لما أغلق ونحاس لما سبقنا سرنا بالعك والعاد إلى صراطك المستقيم وعلى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر وإزاد فيه بنظرة تزينا في الزهر الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kaddara mana haduwa irin wannan wanda muka saba muna yin ta duk shekara a wannan gari na tsanyawa kuma a farfajiyar wannan uba namu liman Allah kara masa lafiya barka Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sa rakiya ta tsawo fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya raya gidansa Allah ya kara albarka Muhammad sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna gaida dukkanin jama'a gari dukkan ƴan uwan soya da imanin Muhammad da muke da shi nan mun saba duk shekara mun zo mu haɗu da ƴan uwa yi zumunci mu sada zumuncin juna dan Allah wannan ma ya isa alkhairi ko ma ba za mu faɗi komai ba zama dai kawai mun zauna ne mun ga junanmu mun ce junanmu barka da arziki da murna na wannan munasaba mai girma cewa watan safar ya kuma dawowa watan nan da a cikin irin sa ne aka yi kuma mu sha mata ta na Abbas radiyallahu ta'ala anhu mun ji cewa watan ya kuma dawowa mun ji dadi mun yi murna mun ce juna barka in iya wannan muka yi ma ya isa alhamdulillah balle ma dai mun zauna ba za mu rasa ko kalma ɗaya biyu za mu faɗa ba wanda za ta zama mai amfani gare mu a cikin lamarin musulunci mai amfani gare mu a cikin lamarin ɗariƙar tijjaniya alhamdulillah yan uwa kamar yadda da yawa suka sani wannan wata da muke ciki watan safar ne shi kuwa watan safar shine wata na biyu a cikin kalandar musulunci wato watannin hijira kamar yadda ake faɗa daga al-muharram sai safar watan safar a cikin irin sa ne a shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin daidai da hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallama aka haifi wani babban gwarzo wani babban wali na Allah tabaraka wa ta'ala shi ne shugabanmu shugaban waliyan Allah shehu Ahmad Tijjani bin bin Muhammad al-Madawi al-Fasi radiyallahu ta'ala anhu wato shehu da muke bin dariƙa sa ake cewa dariƙa Tijjaniya to shehin da ya zo da wannan dariƙa ta Tijjaniya a hannunsa a cikin irin wannan wata ne aka haife shi wata shekara can can can baya da ta wuce shine shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dai muna shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar ne da hijira ya rage kuma ka lissafa ka gani nawa kenan yanzu shekara nawa kenan da wasu jani da zai Allah ta'ala mun gode wa Allah wato wannan bawan Allah wannan mushrik jana bul Abbas radiyallahu anhu wani irin waliyi ne mai girma wanda Allah ya ba wa ɗaukakar daraja sama da sauran mawuliye da Allah ne waliyi wani bawa ne na Allah wanda Allah ya girmama ya fifita da soyayyarsa samun soyayyar Allah tabaraka wataala din ya fifita da samun fahimta a cikin musulunci a cikin ilimai na addini sama da saura Allah yakan fifita shi da waɗansu matsayai da wasu baye-baye daga gare shi tabaraka wataala wanda ya ba wani ba wannan yana kasancewa ne ko dai sakamakon zaɓi daga Allah initially ko ku a'a sakamako ne na mujahada don wadda ana iya samun ta daga mujahada ba kamar annabta ba ne annabta matsayi ne da ba a samun sa don ƙoƙarin ibada ko don dangantakan na sama ko don wani abu daban ba a samun sa don wannan gaskiya ne annabi Musa muke tafi da gare shi ya roƙan wa dan uwansa Allah shi annabta wanda an li waziran min hali haruna akhi ushribi ya azali ko wa ashriku fi amri kai ne sanda kasira wa nazkura kasira ina gudun da na basira ya Allah ya ce kala kadi ha kadu tibat kadu tita su ulaka ya Musa ya Allah ya ce da shi an baka abin da ka roƙa ya roƙi Allah ya sanya annabi Harun ya zama annabi lokacin da ya faɗi wannan ba annabi ne ba shi amma sai Allah ya amsa ya bashi amma wannan din ma kansu zaɓi ne na Allah domin ba ƙoƙarin annabi Harun ne ya bashi wannan ba kuma da annabi Musa ya faɗa a hakan da sai Allah ya ga dama daidai ya yi ko in Allah bai zo ba sai ya ba za a yi haka ba amma da yake Allah ya so mashi annan ta motsa sai Allah ya sai ka dutu su laka ya Musa an ba ka abin da ka roƙa an sanya Haruna ya zama annabi shi yasa ita annabta da zafi na Allah ne kawai take samuwa amma ba da kokari ba kokarin ka cikin ibada ko nasaba ka ko wanda yi ba zai baka annabta ba amma wani taka saban haka ne shi wali yana iya zama wali saboda kokarin sa kawai yana ta kokari cikin ibada yana ta kokari cikin ma'arifa yana ta kokari cikin soyayya sai Allah ya ga dama ya bashi mutum kada ba wani ne shi ba ko da garin tashi aka tun farko ba tabaraka wata'ala to shautu jihar zai wani ne ba mu ce masa annabi ba annabi bane amma a cikin waliyai kuma duka babu kamar shautu jana bala abbas radiyallahu anhu duka duk waliyin da zaka ga Allah ya yi shi ko wanda zaka gaskiya ce a qur'ani Allah ya faɗi ta tabaraka wata'ala eh ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة ko wato Allah ta ta'ala ya cewa wato ku sani cewa su waliyan Allah tabaraka wa ta'ala ba ku tsoro gare su ba kuma za su yi bakin ciki ba su waye waliyai kamar tambayar ubangiji a kai kamar an tambayi Allah da su waye waliyai sai ce allazina amanu wa kanu yattaquna sifar mu'mina sifar waliyai abu biyu ne imani da takawa wali mu'mini kenan wanda yake ya zurfa imani sannan wa kanu ya kuna kuma zama masu tsoron Allah da mujarradin an samu wannan biyu domin ba dole ba ne in an samu mumini sai an same shi da tsoron Allah imani yana zama a zuciya amma ba tsoron Allah kuma mutum ya dinga aikata abubuwan da ya ga dama wanda Allah ba ya ce ayi bane abubuwan da ya ce ayi mai ki amma kuma imanin yana nan sai dai zai dinga raguwa ba hankali hankali zai dinga raguwa saboda shi imani na tara ne kamar yadda malaman tauhidi suke faɗa yazidu wa yanqusu imani yakan ƙaru yakan ragu ko da yake imanin an bambance wanne ne mai ƙaruwa wanne ne mai raguwa shi imani iri uku ne iri uku Allah yi akwai imani wanda yake constructed constant baya gaba baya baya baya taɓa ƙaruwa ba taɓa raguwa shine kamar imanin mala'iku su aka karice su da shi imanin mala'iku imani ne ginanne dunkulalle da kararre baya motsawa baya zuwa ko ina bai gaba bai baya shi yasa la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaruna ba ka saka saba wa Allah ko kullum abin da Allah umarta shi suke yi saboda su imanin su turaren abu ne din kulalle da kararre ba zai taba gaba ko rago ba haka Allah yi shi akwai imanin da kullum gaba yake baya baya sai dai ƙara kawai ba zai baya ba zai dawo baya ba baya raguwa shine imanin annabawa imanin da annabi da duk mursali imaninsa baya raguwa amma kullum karuwa yake kullum karuwa yake kullum karuwa yake saboda kullun su ci gaba suke cikin bin Allah kullun su ƙara tasdiki suke ga hannun ubangiji tabaraka ta'ala ƙara biyayya suke ga Allah ba sa saban sa saboda haka su imanin yana karuwa ne kawai baya dawa ba to amma akwai imanin da yake karuwa yake raguwa shine imanin irin mu wanda ba annaba ba mala'iku ba idan mutum ya ƙara a cikin kokari cikin bin Allah to shikenan imanin zai karu in mutum ya tauye ya koma baya kasala ta aure shi imanin zai dinga raguwa ne saboda haka ba a ce maka wai mumini ba za ka ya sabo ba a za ka ga mumini ya sabo mana za ka ga mumini yana aikin banza yana abubuwa ko cikin abin da Allah ya ce za samu kuma mumini ne amma imanin rabuwa zai dinga yana tawaya saboda wannan aikin da yake da banza da kuma kin bin Allah da yi saboda haka har wata rana sai a zo ma ya rasa imanin ta kansa sai zama ya kare gaba daya eh sai ya zama mubulisu wanda aka yi waso su an kwashe komai nasa da shi yasa wannan mushimtu jazallahu anhu ya cikin mu'minin waɗanda suke kuma sun samu takawa sun haɗa biyu kenan mumini mai tsoron Allah to waliyi kenan wannan haka Allah ya faɗa Allah zai amanu wa kanu ya taquna su ne muminai sun imani ga imani ga kuma takawa sun samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi ko takawa kamar yadda sai na Abu Hurairah ta muhimmin da Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya Rasulullahi ya takawa take ya za a yi takawa ne ya za a yi takawa ya ake yin takawa ya take sai manzo Allah ya ce da shi kamar dai mutum a cikin gonar kayayen idan din nan kuma kafarsa ba ta kalli to irin yadda zai tafiya haka takawa take na'am ai an san kaya aduwa ko kaya aduwa wata mai kauri din nan mai kwari wanda ba ta kare inda shiga ciki kuma ta shiga bala'i ya zo kenan to kuma a ce gaba ka ba ta kalli kuma duk gonar baje baje ita ce a ciki da Allah wani irin gudu zaka yi ka zo cikin gonar nan ha ba magana gudu sauri ma babu tafiyar ma sai dai duk in ka ɗaga kafa ka sai ka duba da kyau ina zaka aje ta sannan ka aje kan ka ɗago ta sai ka duba da kyau ka gurin aje sannan ka ɗago ta ba haka zaka yi ba to wannan shi ne takawa mutumin da yake a addini yana taka tsantsan irin wannan to muttaki kenan amma wanda ba haka ba haka ba haka ake takawa haka tambayi kowa haka takawa take takawa shine duk abin da zaka aikata a addini sai ka tantance me Allah yake akan wannan abu me yake so me ba ya so a ciki kafin ka saka ma to ka ga takawa kenan to allazina amanu kanu takuna to in ku sun zama haka din lalle sun zama allazina amanu kun ba sun zama kanu ya takuna to abu na gaba shine lahumul bushra na hayatu duniya daga nan al-bushara za su tabbata gare su a duniya shi za waliyi sai ka gaishe da karama me ya karama ba ta bushra kawai al-bushara ce Allah yake maka a nuna maka kai na kwarai ne Allah ya yarda da kai sai za ga wali yana karama ita karama wani abu ne khariqul lil ada abu ne wanda yake yana wato keta al'ada abu al'adance baya yiwa sai a ga yayi wa hannunka abinda al'adance irin sa baya yiwa kai sai yi abokan shi na ke cin haramu in wali ne abu in ku annabi ne sai a ce abun mu'jiza ko in kuma can tagare kafiri ne ba in can tagare kafiri ne abu ko ba sai a ce wato istidraji eh istidraji ta lala Allah yake masa bai kamar sa ce so yake kuma jansu sai ya shiga tsakiya sannan ya hada da shi ne alhamdulillah zo da kamar mushi da Abul Abbas radiyallahu anhu wani ne bawan Allah mutum kirki wani wanda yake mai ilimi kwarai da gaske a zamanin sa ba zama kamar sa ba shi ne shehu tijanin nan an haife shi a wani gari da ake cewa Ainu Mazi sunan garin kenan a cikin ƙasar Algeria ta yanzu sunan garin Ainu Mazi a cikin ƙasar Algeria a yanzu an haife shi wallahu alam ko jira na goma sha uku ga watan safar ko sha hudu ga watan safar ko ko sha biyar ga watan safar ko ma sha bakwai ga watan safar wallahu alam amma dai an haife shehu tijani a tsakiyar watan safar a cikin wannan shekara da na faɗa shekara ta dubu ɗari da hamsin da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan baban sayyidi Muhammad bin Muhtar mahaifiyar sunansa sayyida Aisha bint Muhammad al-Sanusi al-Mabawi at-Tijani ita wato ita ce shamsu daga cikin kabila da ake cewa Tijjanata ita mahaifiyar shi Tijjani radiyallahu anhu wata kabila ce sunan kabilar Tijjanata a cikinta aka haifi mahaifin shi tijjani radiyallahu anhu to shi yasa shi shi tijjani ake raba shi zuwa ga wannan dangin ake ce masa at-tijjani mutumin tijjanata ba a danga shi zuwa ga dangin mahaifin sai dangin mahaifiya saboda girman su da daukakan lamarin su da ilimin su da salahar su da wani allan su shi tijjani ka tsaye dangana kansa zuwa gare su mahaifin shi tijjani da malami ne babba ya kasance mai kantar da kafan hadisi a zamaninsa yana kuma kantar tafsirin alƙur'ani mai tsarki haka kuma mahaifiyarsa ta fito daga gida na salaha kakanninsa gaba ɗayan su wadiyan Allah ne shehu tijjani da sharifi ne jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutum 22 ne tsakanin shehu tijjani zuwa kan na Fadima da sayyidina Ali karamallahu wajahu mutum 22 wannan nasaba rubutaccen abu ne a gidan shehu tijjani ana ta gadon gado duk da sai ubansa ya bashi ta rubuce kaga na sabanka zuwa kan manzon Allah dan an haifa wani dan shi ma a bashi aka ake ta yi amma duk da aka shi ta Nabul Abbas radiyallahu anhu sai saki jiki yana faɗan wannan nasaba ta sa ba shi radiyallahu bai zama yana faɗan wannan nasaba ta sa a cikin mutane kuma in an faɗa bai zama yana amsawa ba saboda taka tsantsan taka tsantsan Shafzani ya san haɗarin mutum ya nasarta kansa zuwa ga shaftuka umar sharifi wani shi. to duk da ya san sharifi ne shi yana da dalilai iri-iri a rubuce amma shi zan zai so ya dogara da su yana kakkamewa har sai ran da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sunan Rasulullahi ya ce yaya na ga wata nasaba rubutacciya a gidan ana cewa ni jikan ka ne ya abin yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka ila al-hasan bin ali sahihun wanda Allah yake masa kai dana ne da gaske kai dana ne da gaske kai dana ne da gaske nasabarka dangananka har zuwa kan sayyidina al-hasan dan ali wannan sahihin abu ne nasaba ce take ingantacciya wanda Allah ya tabbatar da shi ta wannan magana wanda ya musanta ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin ba zai yi aka annabi ba balle har ai magana da shi har ya tabbatar da wani abu ko ya kore wani abu to wannan ya ƙaryata addini ma ga baki ɗaya ne idan mutum jahili ne bai san abu ba ba wanda ya ce karambani ya magana a kansa amma ta zai tambayi malamai sai su gaya masa in ana yi in baya yiwuwa in ana yi in baya yiwuwa sai a gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin sa bayan wafatinsa har yanzu din ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda Maulana Bashir Dari Bashir ke faɗa radiyallahu anhu idan baka da kuɗi a banki baka da su a banka ne kar ka ce kowa ba shi da su na'am wai idan baka da kuɗi a banki kuma baka da su a banka ne mala Umar to kaka ce kowa ba shi da kuɗi ce ne dai kai baka da kuɗi eh in kai baka da remote control wanda zai murɗo ma tashar da zaka ga arewa 24 ko kaga channel television ko kaga BBC News kaka ce kowa ma ba shi da wannan a kai dai baka da shi haka ne ko idan kai baka iya ganin manzo Allah sai ka ce kowa ba iya gani in a gidanka ba iya kallon labari a gidan kowa ba a kalla ne a'a ya abin yake ne haka akwai wani abu sunansa karama akwai wani abu sunansa mu'jiza shi manzo Allah san yana da mu'jiza mu'jizar sa shine a irin mu'jizar sa yana iya yiwuwa a ganshi bayan yayi wafati to amma ba kowa ne zai iya ganin sa ba sai wanda kuma yake da wani abu sunansa karama na'am sai wanda yake da wani abu sunansa karama idan kana da wannan abun sunansa karama shi kuma manzo Allah ya yi mu'jiza to suka gan shi saboda ka iya kallon tushen kamar misalin mutum ne yanzu gidan talabishin su sawo wani program wani labarai suna nunawa kaga sun yi mu'jiza su daga can sun sako talabishin sun sako program suna nunawa idan a gidanka akwai karama ita ce akwatin talabishin kuma akwai nefa lantarki ya zo sai ka kunna sai ka kalla amma ko da an yi mu'jiza daga gidan talabijin an sako program an sako labarai idan a gidanka babu karama ba akwatin talabijin ko babu lantarki kaga ba za ka iya kamo wacce ta sai ka ga labaran ba idan ma a gidanka akwai talabijin akwai akwai akwai lantarki ka iya kunna talabijin ka iya kunna lantarki amma daga can gidan talabijin ba a sako labarai ba ba za ka iya gani ba haka ne shi yasa sai abu biyu ya haɗu mu'jizar manzo Allah ta yadda suna so gan shi kai kuma karama ka ta motsa ya yi ka gan shi to sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin su dariya ya haɗa shi manzo Allah ya yi mu'jiza shi ko yana da karama dan haka ya ga manzon Allah kuma manzo Allah ya yi magana da shi wanda yake musu wannan shi ne jahili bai gane da kai addini in ce mun kula manzon bashir sallallahu alaihi ya tasu tsakanin uwa da uba ba a kai shi ko ina ba da sunan raino ko karantarwa ko wani abu irin wannan a tsakanin mahaifinsa yanzu ya girma radiyallahu anhu nan ya taso a hannun babansa ya soma koyan wani abu daga cikin alkur'ani mai tsarki ina wanda yake ce babbako da farfaru ban sani ba ko ka je makaranta allo ne ko ne ka je makaranta allo to ka san farfaru ka san babbako yawo ka san babbako ka san farfaru allo an ba ciwo fi ko yawo allo an ba ciwo fi dal ba allo ba kilan lan hakuri mun jaye nu ara alif lam shin mai ruwa ya da musu hannu nu ara to in ka san wannan to shine babban ku alu da wazanin sama ko alu da sabi allan da shadda da wazanin sama shine to shine farfaru har kuma a zuwan sarki ko inda za a so karatu ba gida to shi ta yana mai kusa fara kuma masa wannan amma daga nan sai dauke shi kai shi gurin malamai dan zai koyi ilimi da kuma yaka tana Qur'ani ko wani mutum ana cewa sa Muhammad bin Habu at-Tijani radiyallahu anhu shine farkon malamin shi Tijani radiyallahu anhu shi aka shi gurin sa dan ya koyi tana Qur'ani Shehu Tijani ya nuna abun mamaki tun yana karami domin yana da shekara bakwai da haihuwa kacal ya haddace alqur'ani ne zargi a kansa gaba daya na'am shekara bakwai alqur'ani shekara bakwai shehu Tijani ya dauki alqur'ani wannan shekaru bakwai din ba ba wai ya shekara bakwai yana ta karatu kafin ya iya ba haka ba ba haka ba a'a daga da ba su ta haife shi zuwa nan da ya kammala haddace qur'ani ne shekaru bakwai da wala ka dai san komai rigima dai ya shekara biyu bai fara magana ba ko a dai ce an shekara biyu ba fara magana ba idan rigima ko da haka wannan ba ka lissafi da ita ba to kaddara ya fara magana a shekara biyu sannan magana ta mutu ta yi kyau irin yadda ake so za ka gwada gwan tuli da gwananci da kaza ba za a fara gane zancen shirme da wanda ba shirme ba mata kun sai an wuce wannan labar ɗin aƙalla a kai shekara uku zuwa hudu kafin a tsallake wannan marhala ta shirme kenan abin da zai rage a sama bai wuce shekara uku ba a wannan tsakanin shi da na da alƙur'ani duka wanda Allah ta'ala kuma himzan mujan wadan hadda mai kyau hadda mai kyau shi ta ne alƙur'ani irin hadda duk inda ka taɓo shi a cikin jama'a ɗin kiyani zai ka ya haddasa alƙur'ani a gurin Muhammad bin Hamad Tijani radiyallahu anhu shi kuwa wato malamin Muhammad bin Hamad din nan radiyallahu anhu sunansa wato Shehu Shehu Isa Bukaza Shehu Isa Bukaza shi kuwa wani malami ne mai albarka wani wali ne mai karama yana daga irin haskensa da albarkarsa ya taɓa mafarki da Allah tabaraka wa ta'ala ka da ji an ce an yi mafarki da shehu wani kada da ji an ce an farki da annabi wani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka ji an ce an yi farki da Allah ba ko ba a yi bane ba Allahu sai dai in mafarki ne ar to shi wajen wasu malamai a dauka shi ba gurin kowa ba ba dukar ba ba a ganin Allah sai dai mafarki ne zuriyan kuma ta ce wani to gurin wasu malaman a iya da dan ba kowa da kowa bane za a karɓi shi bayan farki da Allah subhanahu wa ta'ala amma shi wannan Muhammad bin Ham a shehu Isa Bukal ya warki da Allah tabaraka ta'ala kuma ya zauna ya karanta ubangiji Qur'ani tun daga bakar hannaji da ruwayar warshu Allah tabaraka ta'ala ya ce masa haka muka saukar da shi wannan shi abin da yake son sai da mantari to wannan fa sune malamai shi tijani ka san ka ce mai albarka kai ba fa irin karatun kamar da ake koya a kasat ba da kada ke wala alu an misali ne nake duka ne ba kama juna ka taɓa mutum a yana yi jinsa a kasat ai na ji malam ya ce a kasat da shi ko ran qur'anin ma wai a kasat zai koya Allah ya yi qur'ani albarka an koya a kasat kai ba ka san waye mai kashin ba kansa kila ne ta asu me yake na san bukatu ai dai na ji shi a kasat kuma dai qur'ani ne karanta gaskiya ne ba nan matsalar take ba da musulunci da alqur'ani dole sai an karɓe su da isnadi da musulunci da alqur'ani tilas sai an karba yanzu ba dan mutum yana kirista ko yana kafiri kawai ya iya larabci ya san ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya san ma'anarta ya san fassararta ya san yadda ake furta ta ya iya faɗa ta daidai sai ya nufin zai musulunta kawai sai ya zauna a ɗakin sa ya sha mur ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai da da masallaci ya kama sallah in ya shekara dubu yana musulunci aka musulunci bai ba kuma in ya je lahira Allah bai musulunta abun Allah ba ka san me yasa musulunci dole tarkini ake karɓar sa me tarkini shine wanda ake bayarwa za a bada dalila sai ka zo gurin wani ya kama hannun ka baka komai irar sun ka ko ka haddasa kalmar shahada dole sai Allah kana mai ka kila nan gurin ba a yarda da haka sai ka zo gaban jama'a ka zo gurin wani malami kamar taron mu nan zo sai ina so musulunta sai da karatu mu ce zo zauna ka ce ashhadu ka ce ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa sai mun biya ma ka faɗa to sannan Allah ya yarda mun kula to haka qur'ani yake ba a karɓa sa daga kanka ba a karɓa sa da ko ina sai da isnadi wani daga wani wani daga wani hakan manzon Allah in ba haka ba ta karɓuwa qur'ani ne ba ma'aikin Allah sai na jibril yake zana kawo qur'ani ba to da yake manzon Allah ya fi jibrilin kusa da Allah shi na jibril kawai ramzi ne jibril kawai wasu da ne mutum wato wani botoron botoron ka nan ma'ana Allah ya gara ma sai ya san kansa ne Muhammad amma ba Allah yana manzo Allah wahayi shi da shi ba ko baya masa ne Allah baya magana manzo Allah shi da shi kan to me yasa sai san jibril da tsakiya ko wata hikima ce ran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibril ya zana kanta mai Qur'ani sai dinga riga jibril karanta ayoyi da ya kamo aya sai jibril ya karasa sai manzo Allah ya karasa da ya kamo wahayi ba za a mai shawo kamar kai ne yanzu na zo zan gaya ma abu na san baka sani ba malam wani ya ce kaza kaza sai jigar gana karasawa mana ka sani ba to haka manzo Allah ya rige da an ɗauko ayar sai ta ƙarshe ran da bai daɗi ba sai su sai ga aya daga sama wala ta'jal wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhu kar ka kuma yin gaggawa kan da qur'ani kafin a gama wahayin sa ya rasulullahi tsaya a gama sannan ka karanta saboda sai ka karba daga isnadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kar ka dinga motsa harshen ka rasa dan kai gaggawa kan da Qur'ani in tsaya da tukun bari ya gama ka karanta kai ma sai yayi zaka yi lakana wa mutum ake sai ka zo an dora ma ba sun mi ara alulan dan hankuri mun jayino ara na ka zo an yi mashi sai an yi ma haka tukun sai ka zo an karanta ma daga bakar hannan sannan Qur'ani kai inganta shi ma Jibril daga Allah yake karbowa shi ma sai na Rasulullahi da ya karba ba wasu wasu ma sun ba wasu wasu ma sun ba wasu har sun kan malaman mu baka an zo an nan zama sai ba mun kula to su a malamai a ka'ida irin tasu ba ma wannan kadai ba hatta ga ilimai duk baki ɗin su ba sa karɓar sirri tunan shi sa kafin zan yi albarka shi sa zan yi tsoron Allah ba ka ji zan yi kafin mutum ya sauki ana ta Allah san Allah san tsoron Allah ne to ai ba ko da kafin tsoron Allah yanzu da mutum zai kanta Qur'ani ya kai shi wuta ko baka san yana yi ba Qur'anin ya kai ka wuta har wuta ne kake ya kai ka aji zai dawo shi da wannan a shi ba ma ya dillu bihi kaseeran wa yahdi da yi kasu wa yudullu bihi da yawa wayan su Qur'ani zaka ma suka bata har wuta suka bi wasu kuma zaka ma suka shirya ba da fata da Qur'ani amma sai ba su kai a sha akwai wanda Qur'ani zai kan da huta saboda haka dai shi shi fitan da Allah karatun sa irin mai albarkan ne kaje irin malaman sa da kaje da shi Rabbi Allah ta'ala ne bayan shi jami'a hadda Qur'ani ga washiga a shiga ta bagun haihuwarsa sai kuma ya fara karanta sauran ilimai a gurin malaman nasa malamin da ya fara karatu a hannunsa na mabadi'ul ilmi shine wanda ya haddace da shi Qur'ani Muhammad bin Ahmad Tijani daga bayan intiqali zuwa gurin Sayyidi Mufruku bu Afiya Mufruku bu Afiya shi karkata da shi Qur'ani a littafin ilimi har zuwa Mukhtasar Khalil mahaifin Shehu Tijani radiyallahu guda biyu sun washe Tijani aure lokacin da ya kawo kai amma fa lokacin shekarar sa goma sha shida da haihuwa iya da shekara goma sha shida shekara ta dubu ɗaya da sittin da shida da haihuwa a da hijira suka yi wa Shehu Tijani aure radiyallahu ta'ala kuma a wannan shekarar suka rasu su duka biyu a wannan shekarar suka rasu su iyayensa gaba ɗaya a rana ɗaya kuma rana ɗaya ba basalawan suka rasu saboda an yi annoba a garin kuma ta kama su da suka shahada baki ɗinsu bayan shehu dana suka shekara ashirin da haihuwa yana da mata tsawon shekara hudu kenan shehu dana zalla sai gama zai iya zama da aure ba me yasa ba zai iya zama da aure ba saboda himmarsa ta motsa ya zuwa ga bibiyar bayan Allah mazajen Allah waliyan Allah a duniya gaba ɗaya duk inda ya je motsin wani waliyi himmarsa shine ta zai same shi dan ya karu cikin Allah ya samu ma'arifa ya samu fata ya abin da yake harija to kuma wannan ba za ta yi akwai nauyin iyali a kansa ba inda nauyin iyali haka ba za ta yi ba domin kuma rigima in ya tafi dole ya kasance cewa ya bar wata a gida sai ya koma ya kai mata abinci ta ci sai ya koma ya bata magani bata lafiya sai ya koma ya kula da lamarinta sai ya sauke hakkin ta na aure wannan ba za ta yi wa mishi ta a wannan lokacin saboda haka ya bata hakuri ya kira ta ya bata dukiya mai yawa ya dimma mata kuma ya bata hakuri ba shi mulin farko mai ba laifin tsaye ba na zaune ki haƙuri zama da mace ne a wuri na yanzu ba zai yi ba saboda himma ta ba a nan ta gaba shehu tijani ya wani zaurance a lokacin wanda ba da gaske nana sawa yana cewa a tijani yuridul ibada wal mar'atu turidul wisada ni shehu tijani a yanzu abin da ya dame ni abin da nake so shine ibada ibadar Allah ita zai ne yanzu ita kuma mace al'adarta a sa fulo a kwanta shi da nita biyun ba za ta haɗu ba sau da aka ce yanku ne sallame ta shan su zanar dallani bayan shekara ashirin da ɗaya da haihuwarsa sai ya fita daga garin su na ainihin mazi ya kulla kayansa kuma ya tafi almajirci yawon neman wanda za su santa shi zuwa ga Allah subhanahu wataala amma kar ka manta tun shaudu zani bai bar gida ba fa tun yana shekara ashirin ya kure ilmai na zahiri ga gida wannan fitar da ya almajiranci ba almajiranci ilimin shari'a ya tafi ba wannan kan ya kure mai lambatin sirri duk wani fanni da ka sani na ilimi tun daga tauhidi fiqhu hadisi مصطلح أصول أه؟ wato usulul fiqi matsalolin hadisi duk ilimai da fannonin su gaba ɗaya kai har na luga sun fita ba wanda bai koyi wannan bawa ciki ya kai yana ba da fatawa tun yana shekara ashirin a duniya shekara ashirin da ma da Allah mu tashi dan shekara ashirin a nan gudun mu kalle shi mu gaida shi mu samu wani yaro dan shekara ashirin mu tada shi tsaye mu gaida shi dan ka gane me ake nufi amma yana da wannan shekarun a sannan fatawa yake bayarwa duk malamin ku suke dawowa me matsala kaza me matsala kaza ni ilimi kaza da rikice mun ya yake ne cuta ne warware ma kai yanzu nan radiyallahu anhu saboda haka da ya fita ya tafi neman wa'anda za su santa shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk inda shi ta da Allah ya sa kai idan ya shiga garin ya samo malamai in ya zauna da su aka fata tana su gano ashe malamin mu ne zo ashe malamin mu ne zo sai reshe ya juya da mujiya sai su koma gurin yanzu gurin su suke nema ba shi ke nema ba su ba sai ta sai ka gani ba abin da ya kawo ni kenan kuma ni zuwa ne dan amfana ba dan amfana da ni ba sai ta sai bangare kawai mafi yawa cikin dare yake sulalewa shekarar da ya shiga Tunis garin Tunisia radiyallahu anhu da aka zauna da malamai aka dinga bita ilimi sai da labarin shi da ya tambali ya cika ƙauyuka da garuruwa ba gida na gefe gefe suka tinta ɗauro kayan suna towa aka zo aka cika Tunis saboda shi tijani kowa ne mai ilimi ta gwada neman fa'ida ya gwada har sarkin garin ya ji labari ya rubuta shi tijani takarda ya naɗa shi yana so naɗa shi alƙalancin gari ko ko a'a zai ba shi kula da makarantun gari kamar da ya ɗaci wani mukami da gwamnati ya rika ba shi albashi duk wata sai da zalla da kan takarda ya ga abin da ke ciki kawai ya kunkune ta soka a ciwo da ya bari kowa ya sani ba sai da ya bari dare ya raba dare ya raba tsakiya kowa na bacci ba sa abin da ake ba sai da zalla suna ne kwashe kayan ka kawai bangaren ba wanda ba a sallama da kowa saboda ya ga za su tsara wani aikin da ba shi da himmarsa ba to haka dai sai da zalla zai kasance maka Allahu anhu shehu radiyallahu anhu ya yi ta shiga garuruwa daban-daban ya haɗu da malamai iri-iri daban-daban kamar misalin wato shehu mahmudul kurdi radiyallahu anhu wanda ya haɗu da shi a ƙasar masar a lokacin tafiya su zuwa aikin hajji ya fahimci shi sosai a cikin labarin allah kuma ya masa bishara da cewa zai taka matsayi babba a cikin walitaka da kurbaniya sai ya zarce mukamin sayyidina abul hasan shazili radiyallahu anhu to haka dai shi zanzala ya dinga haduwa da mazajen Allah a hanyar ta zuwa aikin hajji har ma ya je aikin hajji shirjan ya je aikin hajji da kuma ziyarar kakan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu dari ɗaya da tasa'in da shida da hijirar manzo Allah ko tasa'in da bakwai da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya je ya bada hakkin aikin hajji kuma ya je ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan haduwa ba wannan shiga aikin hajji da yayi ya tadda wani wali a makka ana ce man sayi na ahmad bin abdullahi da hindi radiyallahu anhu wani wali ne mukashifi yana cikin halwa a lokacin ma ma'ana halwa shine kadaici mutum ya rufe kansa daki ta ibada ba wanda yake zuwa gunsa shi ko ba zuwa gun kowa shine halwa to yana cikin halwa a sannan kuma har ma ba shi da izinin haduwa da kowa a sannan to haka yanzu zauna amma shi da nan shigo garin ya samu labari ma'ana ya sani da hanyar kashe shi ya ga shi ya ga wani hacci ya shigo maka saboda haka ya tura wato wani hadimin sa ya kwatanta masa inda zai tsada shi ta hannun Allah ya kwaje tsada shi ya ga ya masa sakon Abdullahi da Hiddi yana gaishe shi ya kai masa takarda a rubuce shi ta ne kan takarda ga abin da rubuta shi shi dama kai na zauna jira duk tsawon lokacin nan kai nake saurare adadi na ni ya kusa cika kuma alamar cikar ajali na shine zuwan ka tunda ka zo yanzu maka ta kari fito zan to ina roƙon ka abu biyu na farko dai zan rasu Allah ya muka shafi na gane cewa zan rasu wato ranar goma ga watan nan da zan hijja ranar babbar sallah kenan ranar zan rasu to idan na rasu ka san da ke za ka gane dukkan sararka na ina roƙon abu biyu a gonka na farko ka halarci da na ta na biyu kuma ka ba wa ɗana a sararin da ke hannunka kai ne magajin sararka na baki ɗaya kai ne za ka gane wanda za ka gaje wanda ka saba gida ya masa musharari da yawa ne to shi dan dalla ya nemi ya ganshi amma ya kiyata shi a ban da idan haɗuwa da kowa amma ya ishe ka cewa in ka je Madina za ka tattauna wani waliyi a can ana ce man sayyidina Muhammad bin Abdul Karim Sammani to shi Abdul Karim Sammani yana nan saboda haka za ka haɗu da shi za ka fa'idantu da shi amma ni haɗuwa da kiba ta yi wuri ba ya rubuta shi ta a sararai iri iri a takarda ya bayar aka bashi har ma shi wannan hadimi na sai ji gira ta motsa kishi ya motsa masa yace ya sani bi yanzu a ce na zauna nan gurin ka yau shekara goma sha takwas ne ma hidima banda ake zai hidima a gidanka amma wani mutum yanzu daga can magarin kawai ya zo yau baka taba garin zan ku taba haɗuwa ba ka ce wai duk duk sarka ka shi zai bani su haba sai ni yanzu ina zaune kenan na a banza ki zo da ka sai masa tsawa yace kai ladabi kai ladabi lamarin ba hannun yake wani ba daga halala ne kuma ni nake bi inda a ce ni ne nake da iko akan kaina in sa abin a inda nan so ai ɗana zan ba ba kai ba shi shi ta ba zan ba shi ba kai ba zan ba ka ba da ɗana zan ba ba ko ba ka ne ba wai ba haushe yake cewa duk so so ne amma shi ko Allah ya ce hujjar siruna ala an fasima da wakana bihim to kaji kuma kenan shi kuma Allah isa ji yake so yake a bibita wani kai kuma ba wace kana cewa son kai yayi to Allahu alam ko ita ma san da rubuta ne shi ma isa kila ita ma akwai wani karatun da zan nasu eh alaikum anfusakum ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtalaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum ma kuntum ta'maluna wannan aya za ta iya tsaya a matsayin san da so so ne amma san kai alhamdulillah ala kulli hal da shaudu jami'in da zai sama zuwa da shi ba amma kamar yadda ya gaya masa a ranar goma ga watan zulhijja a ranar babbar sallah sai ya rasu ala shi jani ya kammala aikin hajji a nan ya zo ya yi tawafin ifada ya komai ya samu labarin rasuwarsa shi ga sai ya shiga wajen jana'izar sa aka jana'izar aka gama sannan ya kira ɗansa suka zauna da shi bayan an gama binne gawa ya ce to ga sararin ita shiga ɗaki kulle da shi duk ya gaya masa abubuwan da zai iya gaya masa wanda suke dan ya kare shi cikin Allah daga nan shi jani bayan kammala aikin hajji kuma ya sake bin ayarin alhazai zuwa madina don ziyarar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan ziyara ta manzo Allah alaihi tattu sayyidina abdul karim sammani ne rika sammaniya shi da ya amfani da shi kwarai da gaske har ma shi shi abdul karim sammani da yaga irin hasken shi tijani sai so ya kwadayin wato ya mai da shi muridin sa yace to ka zauna a nan wajen mu tsawon kwana uku zan sa ka samu matafi zan zuba ka a zan sa ka a halwa za a tura ka a kimhunar tilbaga ka zauna dan a rina ka irin rinin nan da Allah ya ce yawa annabi Ibrahim sinkata Allah wa man hasana min Allah fi bagha rini ne irin na Allah wai fa Allah iya rini babu kawai suka zo a baka ma'awwali a rashi a saka ka dai lalazi yanzu ka ga yadda Allah yake rini ubangiji ya rina ka malam sai kaga ka fito wani kala daban ga kana kai kai ne ma kowa kai bane ne wai ya akai ne ne ne ne to ai rin daga Allah ne je za shi ba Allah ya buga wa'in rin kai ba Allah ba wa'in rin yanzu nan ya canja mulki ya kuma malam arihi ina da zina gawa yanzu nan Allah zai mulki ta mulki ta kaga wadai kuma wanda ba ka ji ba kai bane kawai ba na jiyan nan bane wanda ban ne yanzu kaza Allah irin Shehu Ibrahim da cikin tafsirin zai na cewa ah kai in ba Allah ba ina kaga ana mai da baki ko fari duk rinin da ake a duniya duk mai rini ka kai masa bakin abu ka ce mai damu shi bari ga gani zai iya ya dai ka dai kai mai fari ya mai da shi ta kalan amma wallahi ba zai dauki baki ya da shi fari ba ko zai iya shi ko Allah bakin ma yake mai wa fari saboda ya fi kowa irin yawan ahsan ya Allah ya zubga ba ka ganta bane bakin karin nan zuwa haka ne na saboda farin ban arba'in kira aka haife gaba amma da ka kai shekara arba'in da kaɗan zai kai gashi ka fara canza kala da baki na ba yanzu yaya tabaraka wa ta'ala zama da haka ka dai ya nemi cewa ya zauna gurin su za a rina shi ya canza kala ya zama wani abu tukun ayin yawwa shi da ta a Allah baka guri ni wallahi ba wai ba wai kwana uku awa uku ba zan kihe ba zan guri bila ba himma ta ba ta haka bace ya ba shi guri ya gaba to haka dai shi ma amma mulkin da ya nemi haka ya nemi shi da zai zauna ne shi ba zai zama ba zama wuri zai ne zama na wani shi da yake to sai haka ne tsawon zaman da zaka yi a misira kullun dai kai zaka zauna shi zan yi da haka shi wannan gora amma zai zauna a ko zai zashi a wata halwa ba zai iya ba sai Allah ta'ala shi dani Abul Abbas radiyallahu anhu ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato farkon ganin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine shekara ta 1996 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shekara ya fara ganin sayyidina Rasulullahi a wani gari yana ce masa sunni sana nan ya fara ganin manzo Allah ya samu al-fatahul akbar shi ne fatahi mafi girma nan ya fara ganin sayyidina rasulullahi a nan suke wannan manzoni da manzo Allah kamar yadda na faɗa ɗazu ne cewa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai yiwuwa halal ne ba wanda wanda yake ba za ka manzo Allah ba mutum yake ba za ka manzo Allah ba to ya zama jahili a addini ba san abin da yake yi ba daga cikin malaman hadisi akwai wanda yake faɗan cewa duk sanda hadisi ko isnadin hadisi ya rikice masa baya rubuta shi a littafin sa sai yayi sallah raka'a biya ga annabi ya tambayi annabi shi da shi kai ka faɗi wannan wannan ya shirya fara sannan ya rubuta to kai yaya wannan kuma za ka ce mai wannan ba shi da bane malamin hadisi ne wannan sai na Usman bin Affan bai ga sai na Rasulullahi wani gashin a rubuce a cikin littafin hadisi sanda aka zo ana zanga zanga ana nema za a halaka shi yana gwamna yana shugaban kasa a lokacin shi sai na Usman an hauro ruwan da ta an zo ana zanga zanga wai sai ya sauka daga mulki suna nema su shiga su halaka shi ai mazana ne bayyana gare shi lokacin sai na Usman ma azumi ya ji a ranar ranar ƙarshe ke da za a kashe shi ya bayyana Allah ya zo da ruwa a cikin guga ya nika Usman ya ce ya guda baki ya karba ya sha shi shi gara ba shi da zan sa shi an bashi wurdi shi zai na Usman ma ruwa aka bashi a guga maza Allah ya bashi wace ta nauyi a cikin din to ka fara tambayar sai na Usman ya akai ne ba shi da zan zaka fara tuhuma ba dai ce an bashi wurdi sai na Usman ya ce maza Allah ya zo ya zo min da ruwa a guga ya bani na karba na sha sannan maza Allah ya tambaye ni kana so kai buɗe baki a waje na ko kai buɗe baki a cikin iyalin ka wanda kake so za ka zo kai buɗe baki a wajen nan ko kana so kai buɗe baki a cikin iyalin ka to kai wannan haka zai na so zai zaba ci wannan haka zai zaba yanzu duk inda manzo Allah ya bayyana a gona ta yaya a ina zaka magaruwa a wajen nan ko a gida ai zama ku ji labari bai akwai labarin ma za ku ji wallahi ai na tafi na gama shi wa zallan ya aka yi da Allah ya yi nufin ya kira shi me yayi masa ai kowa ya ci a tambaye shi wanda yake so ka je ka gaya masa ni ina bukatar sa amma in ya so in bai so ba ka bashi ka dawo ana zuwa aka gaya masa ya rasulullahi ga zafin da Allah ya baka ko ka taho ko ka zauna me ya rika cewa ar-rafiqul a'la haka dinga faɗa da ya maro sai ce ar-rafiqul a'la juwari ba ki da fuka nake so ba na son zama in tafi dai ai Allah Allah ba a taɓa bashi zaɓin tafiya ko zama ya zauna yau ne a cikin duniyar ka zo ka tafi mana yi zala kawai jin mun kira sun daga duniya ka zauna kan yi ai ka tafi kawai idan ba ka zaɓi tafiya za ka yi dan ne mutum bai da zama ya kashe kansa ne ma da ka tafi kawai jin ma sai dai ka jira sabolin da za a yi Allah ya ba mu shiga da imani barkan manzo Allah sai na wasu ma da yace ya rasulullah na zaɓin kudaci a gonka yace to ka shirya ala balwa tujibu yace to akwai sharadi ba ka shirya bala'i na tafi ba za Allah ya shigar sa nan da nan kuma suna ga zanga suka tsallako suka suka sauke mai aiki yana karanta da Qur'ani haka jinin sai zuba ya bata da Qur'ani ba da jini har yanzu ya Qur'ani yana a Istanbul a Turkiya kuma mutum yanzu zai gani gashi nan jinin Usman akan har yanzu san dai wannan amma ya gaya mace ta kafin yanzu ya gaya mace ta ce mata manzo Allah ya zo yanzu ga abin da ya gaya mata saboda haka ina tsammanin ba zan kwana ba ita ita ta isa da labarin ma to ka gani a sha na ganin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya ga manzo Allah manzo Allah ya bashi dariƙa san da ya ganshi kafin ka haru dama shi da na rike dariƙu da yawa ya karɓi dariƙu da dama amma dai wanda aka san yana yi ce halwatiya amma al'arshin ta duk wani da ya gaba da shi zai fara ce da shi wace dariƙa kake kai in ya gaya masa ya ce ba ni ga masa idan zai ba da danta shi ko da yake shafin da Allah ya gaya mana ya karba da ya baya yi halwatiya ne ta yake saboda girman lamarinta amma lokacin da maza Allah ya suka ya bayyana gare shi nan sai ce da shi zar an ka kulla waliyin ana shi huka da mamidu karbi da kowane waliyi da gariko da shi ni ne shi ka ni ne mai yi maka madadi haka maza Allah ya gashi ta jayi ka rabu da kowane waliyi da kai riko da shi da karace da shi duk ka rabu da su ka zubar da abin da ke hannunka na waliyi duka ga ta ka ɗari karkata to a kawo sama da mai kyau a kawo sama eh a sa ga wasu na ƙara a sa biyu alhamdulillah rabbil alamin ya bikum allah wa sallahu ala kayyim sadaka wa zalla sallallahu alaihi wasallam kuma shehu tani ya zubar da duk abin da ke hannunsa ya ce ni ne shehi ka ni ne yi maka majalis shi yasa kaga sharadi a cikin dariƙa tijaniya ta daga zuwa karba sai an ce ma ba a haɗawa da wata dariƙa ikon bayan Allah dukkan su gaskiya ne daga Allah suke ba a kokonto a kansu wanda duka kama kuma da da kyau za ta iya kai ga Allah in ka gaskata a cikin banki za ta kai ga Allah in ka gaskata a cikin lamarin kowace rike rike da kyau za ta kai ga Allah amma ba za ka an shi janiya ka je ka kara da wata ba'ayi in dai ka zaɓi ƙadiriya za ka tsaya a ƙadiriyar ka can ɗin ba lafiya lau hanya ce in ka zaɓi sulusiya ɗaya can in ka zaɓi arusiya ɗaya can in shaziriya ka zaɓa ɗaya can ko ku haɗa da sauran duka haɗa da ƙadiriyar da sammaniyar da shaziriyar da ƙadiriyar duk haɗa ita yi su san ba sharadi ana iya hadawa amma ban da tijjaniya ka san me yasa saboda ɗarika tijjaniya jirgin sama ce jirgin sama ce ka hau jirgin sama kace kuma zaka hau kunkuru jirgin sama ba ya wadatar da kai daga komai ba ya wadatar da kai daga keke da babur da mota duk baka bukatar sai ka samu jirgin sama ba haka ba a baka bukatar da wannan ka samu jirgin sama ko to haka lamarin shi shi sa kaga sharuɗin da suke da wahala suke da wuya kuma haɗari a cikin ta yafi tsanani suna rike tunaniya saboda lamarin nata ya fi girma abin da yake cikinta na girma da fabala da ubangiji ya ware in ba an tsaya kai da ba za a sami shi ba kuma saboda girman lamarinta dan abu kankani ake kai mutum ga Allah to kuma dan tuntube ga ake kuma ake bi sai sa Allah dole yake cikin tunaniya ya hankali wala tuntube ka dan mutum yake ya halaka ya tafi kenan kuma matsalan ma shine baka ma san kan halakan mu mallaka da gaci ba idan mutum yana tafiya a ƙasa sai aka samu haɗari ya ɗan gishin tuɗi suka ji ana mai sannu sannu ba Allah sannu gaji ita da baka fasa kafa ba ita da ba a fasa kafa ba ta a da sauƙi ma to alhamdulillah ya zo da kyau ai tun tuɗe kawai ɗan ɗan yatsa ne ɗan fashe ma saboda a ƙasa yake tafiyar ba sauri falalarta kaɗan ce shi yasa ma raunin da zai yi ɗan kaɗan ne amma in a keke yake da jiya ya haɗa jika ji ana magana tuntube ko fasa kafa ka san nu in ce da ba kurjewa ba a yi rauni ba kurje a wala in kurjewa ce dai aka samu ba ta ga dai ko ta ai na dai kurje ne kawai wai abin ya zo da sauki ma kurjewa kawai me yasa yanzu magana kurjewa yake magana fasa kafa ba wai da yake da jiya ta fita da sauri ai girman ta ya fi falala akan wancan to bari dai akan keke in akan babur yake da jiya kuma in ya hatsari mu ji abin da za a faɗa sai ka ta ba da karaya ko sai a wallahi karaya bi shi kawai ai abun ma dai Allah ya tabe ta ai karaya bi kawai san karaya bi fa kawai shi saboda girman abin da yake kai din ya karu yanzu tun da mota ne ba ai magana karaya mutum da wani suka mutu sai Allah ai ba abun ya zo da sauki mutum uku ne kawai suka mutu sauran da suka asibiti ya zo da sauki ma mutum ashirin a mota an yi hadari mutum uku sun mutu jin kai ana gode wa Allah ana ai alhamdulillah abun ba zo da sauki ba mutum uku ne kawai suka mutu sauran suna asibiti me yasa yanzu maganar mutuwa ake adalla ai yanzu abin ya ƙara girma fadar ta ƙaru shi sai yanzu hadarin ma ya ƙara girma to bari dan a jirgin sama yake tafiya kuma in aka ta jirgin sama yayi hadari mu ji abin da za fara sai ka ji an ce yana cikin jirgin sai ana cikin na lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda kake zarar zai fito a ciki a baka sarar wani zai fito ko yana cikin jirgin a yana cikin Allah kansa saboda girman abin da yake ciki yanzu to haka ban tijjaniya take kana cikin tijjaniya ga hadari a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan jama'a mu kula da kyau mu kula da kyau kwarai da gaske lamarin tsarika tijjaniya lallai alƙawarin Allah ya gaskiya ne ba fasa shi tijjaniya ga abubuwa da yawa Rabda maza Allah ya bashi dariƙar na abin da ya gaya masa shine ya lamunce musu shine kofar tsiran duk wanda ya rafe da shi. Mana Allah ya lamunce wa Shehu Tijjani zai zama sanadin tsira ga dukkan dariƙarsa. Akan sallah. Zai zama sanadin tsira ga dukkan dariƙarsa. Dukkan dariƙarsa. kai ne kofar tsiran wani ji ya makale da kai ba za a lamurin da ya masa kira shi sa sai tare da Allah ya gaya mana duk wanda ya kama da rike tijaniya shi din dan aljanna ne automatically dan aljanna ne ba wanda zai bincika kayan sa lahira yanzu kai din nan wataƙila ba za ka je kawai ka shiga gidan gwamnatin Kano ba sakakakaka kawai ka je ka wuce da ɗaya da kai cika ɗaya wai wannan ta ai me kawo ka sai ka san san wani kamar zaka je zaka je kiyama to bude budin ka gani sai an bincika a ga duba a tabbatar da ina ba sai an yi waya cikin gidan wanda kace ka zo gun sa ya san da zuwan ka ya san da yi ce a bashe shigo alawakin in sannan a buɗa shi to bismillah kina daga nan ma sai a hada ka da escort da kika take wani wajen a ce a kai ka san wurin sa iya na kai take da dama me yasa ai wadan gida bane kai kuma da wadan gida bane kai baka zo da dan gida ba amma da ka samu wani jami'in gwamnati ba wani sakataren gwamnati ne ko wani kwamishina ne ko wani SA ne ko wani waye ko jari ta shi ko ku a'a lambar motar ta kamata gwamnatin ce dama ta gidan ta gidan ce da Allah an ka to za a tsaye da kai daga nesa da an hango ka za ka ga an buɗe gate sun lululu kawai ka wuce in ka sai gate na biyu a kuma buɗe haka za ka gari kawai ya rika sai daga ana fara a kawai fito lafiya wai wannan an san da zuwa ta dan gida ne haka za a yi mana a lahira haka sun jane faɗa haka za a yi mana a lahira da an gaba tijjane ya ba mai bincika kayansa billahi sabin wala iqabin siwa ana walau amalu fi zambi kulli jami'a sai da ce ba wanda a cikin waliyai maza Allah yayi wa ramana yayi wa lamuni cewa zai ɗebi ya aljan ɗan rikarsa su tafi aljanna directly ba za a bincika kayan su ba za a tsaya auna aiki ba za a yi wani abu ba sai ni a waliyai ni kaɗai aka wani ramana ni kaɗai aka wa matuƙar dai sun mutu suna kaɗa rikar tijjaniya da sharadi sun tsaya a kan shaɗa da aiki babu ittikali kuma ma'ana ittikali shine shantakewa da sakankancewa mutum ya ce a yi riba tijjani ne idan da rika tijjaniya ne ko me nan ko ma me muka yi mu sai mun je aljanna da aka bari ne komai ba komai to daga nan gurin ka fado daga nan aka samu babban matsala da shi tijjani daga nan muka yi sallama ni da kai muka yi hannun riga ka yi sannan yana ko a lahira ba za mu haɗu ba wanda duk ya ce buri ya komai ba komai dan shi ba tijjani ne an je lahira ba abin da za a yi to daga nan ma ya bar tijjani bai sani ba daga nan gurin ya fita ya bata ba saboda ya kare babban sharadi wala ya manu makrun lahi ko makran lahi illa alqawmul khasiruna ba wanda yake sakankan cewa makircin Allah sai mutane sabaku wanda kike haka ya tabi ya gama da aikin da ya asararsa Allah sai kira abin al khasiruna ba hama su da aiki bane dama ba hama mummune bane ba ba haka dama ba a a duk suna da wannan amma sun yi asarar wannan din shi yasa alqawmul khasiruna Allah yake ba ka kuma ko na abu mun kula shi yasa na wajen hada kira musamman zuwa ga 'yan uwana abokai na matasa ni a hankali bisa ta tsantsan guguwar zamani ta so ba ta kaɗawa ta ta fuskar kuna ne a ta koya muku abubuwa a ta faɗa mana gaba ne wannan shi ta da san zuwa shi ta da abin abbas zai Allah tun yana kankanin yaro ya saba da ibada bai da aiki da ita shi ta zai zan bai da hutu bai da nishaɗi in ba a cikin bin Allah ba kiyaman lai zai gani a gurin shi ta wajibi ce wujubu mu'akkadan wajen ci mana dole wani ya taba zuwa gaban shehu tijjani ana magana ya ce ya sai hana ni duk abin da ka sa na sharɗa na yarda da shi kuma ina iya yi abu ɗaya ne ga gare ni shine na kasa yin kiyamar laili nan ba na iya tashi cikin dare in sallah in ibada shehu tijjani ya ce a je min shabina baka dace da rika tijjaniya ba ba fa sallah azhar sai wayi ba ko da azhar ko magana ko isha ko azuwa ya tashi cikin dare bacci na daɗi sanda bacci ke daɗin nan ya ɗauko ɗini kawai ya babbacin ya tashi yi alwala ya tashi ya sallah raka'a gina fala misali addara ma lafi raka'a ji kawai sannan kuma ya kwanta ko kuma ya je ya masallaci wannan ce ka sai shi duk abin da shi da ne faɗa ɗaya ga gare shi baya iya yanke bacci da shi sallah shi da ce a jan sallina tsarika ta ba ta gaba wanda ya wannan shi da kake gaya wa cewa ya ce ka koyi wa komai aina aina ka samu wanda ka san shi da ne shi da ne kuwa babbar karama shehu zana abul abbas ita ce istiqama kun hanya Allah daudar ba rawa ba karkata ita ce babbar karama shehu zana shehu zana ba mu ce baka masumi bane ba masumi bane masumi sai annabawa amma a irin karamar da Allah ya ba shehu zana sai ya bayar shi kamar masumi ne shi saboda ba za ka taba shaga inda ne shi ba istiqama ita babbar karama Allah ya taimake shi da wannan Shehu Tijjani radiyallahu anhu saboda tsananin kulawarsa da lamarin Allah hatta ƴaƴansa sai yi Muhammadu da Habibu sai Muhammadu Kabiru da suka girma tare da shi dan da yawa ya haihu sun mutu suna yara ƴaƴan sun dinga mutuwa suna kanana ne to wanda suka girma har suka yi aure su ne Muhammadu Habibu Muhammadu Kabiru waɗannan biyu Shehu Tijjani radiyallahu anhu bai yadda in dare yayi kamar misalin karfe tara shi zai je kai su ɗakinsa da kansa ɗakinsu da kansa sai zai shiga ɗaki ya samu kulli ta baya kulle ya samu kullun aljihu da zai kwanta shi tana sai nin dare shi da zai buɗe kofar da kansa ya shiga ta da zuciyar tsirara ya sa su gaba sai ibada in lokacin sallar azuba ya ta sa su gaba sannan ya su masallaci sai an yi da sallah sai ya dawo da su ɗakin su ya saka su a cikin kulle sannan ya sake zai kwanta sai ya gama bacci sana'a da hasan da ya taso ya kulle sannan ya sake su inda su haka wani daren ma za ku yi wannan shi ne koya wa dan wani kuma cewa ya je abin da ya gana shi ka kai da yake nan amma da ba in za ka iya shirya ka kai kan ɗaya za ka kai mana me yasa ka koka shi tujjai me yasa ka koka shi ibrahim a idan abin da ka dama za ka yi ka dan duniya ne za ka duniyanci duniyanci ba ya tujjani ake duniyanci ba zai kai abinka mai lafiya amma kakkai zaɓa shi tujjani ma mahaukacin sunanka wanda ya san shi tujjani da ya ganka da dariya ma sha'anar da san shi tujjani shehu tuzan tun yana ƙanƙanin yaro yake mulki da sayyidina rasulullahi shehu tuzan da yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shekarar ta dubu da ɗari ɗaya casa'in da shida kamar yadda muka faɗa sai ta kai shehu tuzan da Allah ba rada manzo Allah yake ɓuya idan sa kullum ganin annabi yake ba ma shi ga annabi ba har aikin almajiran sai yake gurin manzo Allah ina Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Arabi ad-Damrawi Tazi shehu tuzan aikin sai yake gurin annabi ba ya ba shi lazimi ka karanta manzo Allah zai bayyana in ya bayyana ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka tambayo min shi tun sai ya bashi wurdi ya karanta san da yake ganin manzo Allah har sai ta kai shi ma ya saba yanzu ko bai kanta ko ban ya so ya ga manzo Allah sai ga manzo Allah kawai sallallahu alaihi wasallam saboda alfarki shi da nan kawai suna maka shi da me irin wannan albarkan da kake ga har shi da ba haka yake ba shi da ya zo mana dariƙa tijaniya wanda manzo Allah ya bashi abin da yake a dinga yi a cikin ta shine istighfari ɗari da safe salatin annabi ɗari da safe haka da yamma ma za a yi shi ne lazumin samun da lazumin yamma abin da aka fara ba shi tijjani kenan wannan shi ne farko abin da aka washe wanda ɗari ka tijjani sai daga baya shekara su dubu da ɗari biyu daidai da hijirar manzo Allah sannan Allah ya manzo Allah ya sake ganin sai cika masa da la ilaha illallah ɗari zama lazimi ya cika tam daga baya aka ba shi wazifa aka ba shi zikirin juma'a duka ba da sai zama abubuwan nan guda hudu su ne turki a cikin ɗariƙar tijjaniya abinda kawai ake kenan su ne turki a cikin ɗariƙar tijjaniya a su ne aikin ɗariƙa kai lazumi da safi kai lazumi da yamma kai wazifa kai zikirin juma'a abinda ake a lazumin nan ba sunan ambaton kowa a ciki sai Allah amma bihi zikiru shanshi aw zikiru gairihi fa wuzdu li da'il abdi aini safai ruwaidikumu la tunkiru an jahalati ko limaza yi waƙudu wani waye da fari kar ku dinga inkari akan baku san abu ba in baku sani mai tambaya za ku yi muku ma fi zikir shi a cikin lazumin ɗariƙa gaba ɗaya ba a ambata shi tijani au zikir gairi ba a faɗa sunan kowa ba shi ba fa wurdi da za'in abdu aini safai ni zikirin nan wurin da muke yi kawai magani ne na cututtukan da ke cikin zuciya abin da ke cikin sa istighfari ɗari talatin annabi ɗari duk wanda ka iya shi zaki alabi sai la ilaha illallah la ilaha illa guda ɗari shi ba ake yi da safe kuma shi ake maimaita bayan la'asar ana ta lazumin yamma su ne fa sai lokacin wazifa a fili muke a gaban jama'a ba kuya muke balle a cewa sanin muke yi a zawiya hauce mu shimfiɗa kyalle mu zauna makaranta mu ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ni 30 sannan bi salatul fati da ma gure da guda 50 sannan bi la ilaha illa allah guda 100 sannan bi salatul jawhara 12 shikenan an gama salati ne da istighfari da la ilaha illa allah sai ranar juma'a ina ta kusa faduwa mu zo mu zauna mu haɗu mu ta kanta la ilaha illa allah ko da safiya wai sharadi kawai na ta faɗi in ta faɗi kawai mu yarda mu tashi mun gama wannan ba je dariƙa kace wannan ba shan to zai da kyan ba mu wani abu mai shan ido suna wannan ba shan da ya mana wani abu mai shan yi mu dai mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu mu dinga neman gafara Allah fa inni la astaghfirullah kullu yawmin asmana manzo Allah ya rantsuwa ce ni ma ina neman gafara Allah kullun sau dari shi ma annabi a Bukhari hadisin Bukhari ne wannan ingantacce manzo Allah ya ce ku ci istighfari ni ma ina istighfari kullun sau dari shi annabin da baya sabo baya da yi taɓa nufin kuma ma in ma da ya yi takadiran da zai yi nan gaba ma da Allah ya yafe da ya gafir daga Allah ma takaddama min zambika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'mata wa ya hadiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allah nasran azizan ha amma tare da haka duk da wannan romo da Allah ya bashi da wannan alƙawari da ya masa tabaraka wa ta'ala tare da haka yake cewa shi ma yana aiki bai ɗari yaya mu kuma da ba mu da muke ma masu laifin masu saban mu kuma za mu yi istighfari ba salatin annabin nan manzo Allah ne yace duk wanda yayi min salati guda ɗaya Allah zai mar goma in kai maka goma zai ma ɗari in kai ɗari kuwa Allah zai ma dubu idan kai dubu ka faɗa ta da taka za ta yi gogayya wajen shiga aljanna haka manzo Allah ya faɗa za ha mari ka tifa ka tifi ala babin janna za ka shiga aljanna ne la ilaha illallah kuma zalla cewa yake da mu tajjidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imaninku da faɗan la ilaha illallah ku dinga imani salis yanda ka zaka ɗau babur ɗinka kai shi a mai garan bawul a mai sabis wani mai sabis in injin ka ya toshe ka kai shi a mai sabis yanzu injin nan da aka kunna ba dan an mai sabis da illa bai aiki kamar haka ba sai ana sabis ana caji to manzo Allah yake ku dinga wa imani ku sabis ta hanyar faɗan la ilaha illallah a dinga mai mai da yawa wata rana sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya haifi ibn shaddad ya rawaita daga ubansa shaddad dan aus ya ta tafi daga shi yace muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata sai manzo Allah yace hal gina garibun da bako anan cikin mu na akwai bako sahabbai da suka duba aka kalli fuskar kowa kai kai wannan ne wannan fa waye da aka leka aka tabbatar annabi sallallahu ba kowa duk ba da mu ya mu ne manzo Allah yace arfa kowa kaji ba ya arfa kowa sai ka ce wani sirri dai sai ka ce wani babban abu za a fara da bako a ba bako to arfa goma aka ribe sa ta kaka sai maza Allah ya kowa daga hannu sai aka daga shi ma sai ya daga haka sai ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku sauki sai ya ce allahumma innaka ba'athani bi hadhihi al-kalima wa wa'adtani jannata alaiha ya ubangiji kai ka aiko da wannan kalmar kai kai mun alƙawarin aljanna kan duk wanda ya bade ta to ka shaida ga sun fada suna masu iman jita ka ba su aljanna kamar yadda kai alƙawari da tsaye da zuwa wurin wuta da Allah jama'a ku kalli hadisi da kyau ku kalli shi da kyau wanda bai tara a gaban da yake gaya wannan abu sahabbai ne ba sahabban nan dai mu'minan nan dai musulman nan dai da suke gumurzu a filin yaki akan wannan kalmar su ne dai da suke bin sallah kullum su ne dai da su ake azumi kullum su ne dai wanda ke da hali a cikin sa yana yin zakka su ne dai wanda yake dama a cikin sa yayi haji musulmai ne dukkan ku sun surutu balle ka ce a sababbin tuba ne manzo Allah ya koya musu kalmar shahada ba tuba bane dama can tubabbin ne dama can musulmai ne yan rantsuwa ma ko yan gane ka tirin annabi to ni mai kama manzo Allah ya shahada ta aiki ne ya sake maimaita musu kalmar shahada ta subhana kuma ka ga abin da ya fi waka a ciki sai da annabi ya ce a duba ba bako waye ba batu na ce waye bakon wataƙila ka faɗa yadda malamai suka saba faɗa su ce a ai abin da manzo Allah yake nufi kare da ko akwai kafiri a cikin gurin ko kuma wani mushriki mushriki ko wani munafiki munafiki ko kuma a wani ahli kitabi ya shigo ba sani ba to ai da ba su ake nema kama shahada fa za a yi ya yi ruwa nan ake nema da ba su zo ba dan a ba su kalmar ko ba ga wani ashe ba su annabi yake nufi da bako ba kai ba wannan wata magana ce ba bako anan aka ce ai ba ba kunci to a rufe kofa kuma wanda aka rufe kofa ya daga hannu kuma da aka daga hannun ma aka kalma shahada sai dai aka yi wa nan ita din nan da suka haddace suke kai kullum ba zan lashe da shi ke da ka fa da aljanna direct sai na mu'azu bin jabal Allah ya ji shi wanda rana ta sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan doki sai ya ce da shi abu zarri ne algifari da Allah da Allah sai ce da shi ba za ba ka labari da wani abu ba kalmar shahada nan da Allah ya gode ita kalmar musuluncin nan duk wanda ya faɗe ta aljanna ta zama dole sai ya shiga wajabat na aljanna aljanna ta zama masa tila ko da karfin da ya an kai shi sai ya shiga aljanna sai wanda Allah ya ce a a ya rasulullahi kace duk wanda ya faɗa sai aljanna ta kwarai ko duk wanda ya faɗa zai aljanna ce sosai wa in zina wa in saraka to ya rasulullah ko da yayi zina uzullahi ko da yayi sata uzullahi sai manzo Allah ya ce wa in zina wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata sai ya ji aljanna ya mai kalmar shahada sai ka kamar ta annabi ko bai ji bane ko da bai ta abin da nace bane sai ko bai ta yace wa in zina wa in saraka wa ya rasulullah ko yayi zina yayi sata yace ko yayi zina yayi sata sai ya ji aljanna sai manzo Allah kuma ta sai Abu Dharr ya kuma ta ya Rasulullah wa in zana wa in saraka kace ko yayi zana manzo Allah sai mai abin da kace kidin kat sai ya ce wa in zana wa in saraka ala ragayya anti Abi Dharr ko yayi zina ko yayi zata kuma ko Abu Dharr bai da ba sai an yi bisa jirma da hancin ka Abu Dharr ko ka so ko baka so ba sai ya ji aljanna yanzu wannan wannan in an ji irin wannan kuma sai a ji a shanta ke a ce a ta shi kenan ai kaji ma ai wa izina wa izina ai shi kenan sun yi haka da ma'azumin jama'a da zai bawa ya ce da shi bari zai ga mutane su bari zai ga mutane ce ga abin da kace duk wanda ya karba shahada guda daya aljanna zai shiga sai maza Allah ya ce idan ya take in ka faɗa musu kuma za su sha take tsayi haka faɗa sai ya shiru sai da ya zo mutuwa sai ya faɗa dan gudun kar ya tafi da karatu to amma sai ga aya ta tana maburci sai ga aya can tana wala ya manu makar Allah sai ga kawar khasu mun kula shi ta shi tunanin da Allah ya ce wannan siririn layin kawai da ita walau amalu fi zambi kulli jarimati kowane irin laifi mutum yayi na tsirka tsari a jami'ar janna amma sharadi adamul amni min makarin lahi rashin sakankan cewa bakin sun Allah mutum yayi da gangan ya sai ni mutum jani ne gurin ya ta mori bari abin ta na ga dama na ji lahira aljanna za da kayyanka daga nan gurin ka faru kun yi sallama da shirka kun yi hannun rigacin a nan gurin baka sani ba mun kula Allah ya ba mu dacewa Allah ya ji kan mu ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da su ɗan uwan Allah ya samu ga duniya lafiya wannan mu Allah ya saka musu alheri iyayen mu Allah ya saka musu alheri kuma za mu iya wallahi iya mana abin da ya gagari mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki a rayuwar bakan nan sallallahu alaihi wasallam ta abin da mutum kana gurbin gidan Allah kuwa shi wannan gidan Allah kare mu kasan mu Allah zai dace lafiya da ba mu lafiya da ma lafiya da mu nan mu Allah sanya mata albarka abin da Allah ya amsa mana shi a cikin da Allah ya sanya masa albarka barka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hali da muke ciki a kasan mu wanda yake ya tsantsan hali wani irin yanayi mun kasa gane masa to Allah ya yalwata mana Allah ya buɗa mana Allah ya kiyaye mu Allah ya radafa mana Allah ya mun tuba Allah ya gafarta mana idan dai hukan da muka yi kare ka su suka ja mana wannan hali Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan hali Allah ka yafe mana Allah ka radafa mana dan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu istiqama Allah ka ba mu da yaji akan tafarki a farma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman Allah ƙara masa lafiya dukkan dattawan da suke taimaka a cikin wannan hidima Allah ya saka musu alkhairi Allah ƙara musu lafiya wanda aka rarasa kuma Allah jidda musu rahama wannan gajin tsanyawa Allah ƙara albarka a cikin sa Allah ƙara haske a cikin sa Allah ƙara hasken faila a cikin sa alhamdulillah Allah ta lafiya Allah ba mu ɗan faila na hakika ba da da'awa ba Allah ya sa mu zama ɗan faila na hakika shehu ba da da'awa tambaya lokacin za a kalla magariba ta yi faɗin ji da sauri na yau kwanci wanda yake hannu da mace da sunan ɗariga to ba san me yake so fara ba yin hannu da mace a musulunci ba haramun ba ne gaisawa da mace hannu da hannu a musulunci hannun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji da baraka wa ta'ala ya ce da shi ya riki bai'a daga hannun mu'minai maza da mu'minai mata ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala Allah yi shirikina billahi shay'an wala yuzina wala yasrikina wala yasna wala lahunna wala yasna bi buhtani yafta lahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala yasna bi ma'rufin fa bayuhunna wastaghfir lahunna Allah ya uban ya ya kai wannan annabi mai girma idan mu'minai mata saurara idan mu'minai mata suka zo maka suna mubaya'a da kai suna cappa da kai ya ake yin cappa sahabbai maza sun dinga za suna cappa da manzo Allah haka suke yin cappa a hannunka sai ce baya a tuka ala sami wa ba'a fil masjid wa maka haka sahabbai suke za su da manzo Allah ina yi maka mubaya'a ya rasulullahi a bisa zan bi ka zan maka biyayya ba zan saba maka ba ko a cikin jin daɗi ko a cikin matsatsi da wahala haka ake cappa to sai mata suka rika zuwa suma su tafa da manzo Allah sai manzo Allah yana jiyo da sai na ta a'a ubangiji ne ce in tafa da mata ba da maza yace sai aya ta sauka ya ayya nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu ya kai wannan annabi ne girma in mu'mine mata suka zo maka yubayi inaka suka zo su tafa da kai a bisa sharuɗin da aka lissafa Allah ya shirka da billahi shay'a ba za su tara wani da Allah cikin bauta ba wala ya zina ba za su yi zina ba wala ya shirkina ko ba za su wani hunna ne ba za su sace dukiya ba wala ya kasuna wala da hunna ba za su kashe ƴaƴansu ba kaza kaza duk aka faɗa fa ba yi hunna kai tafa da su wasu daga fillar hunna Allah ka nemi musu gafara Allah da wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba masu hannu sun gaisa ba sai ya je zauna akan dutse yayi kira duk matan da suke zuwa suna son su cafa da shi su zo yanzu Allah ya ido da suka zo sai an sai na Umar an hada ba kasan dutsen shi ko yana saman dutsen idan suka zo in ya karanta musu aya ya karanta musu sharadi kun yadda mun yadda sai sai na Umar ya gaisa da su a majalisin manzo Allah shi annabin bai gaisa da matan ba ma ya sa Umar na gaisa da su ina fata mun kula wannan ita hujja cewa ya halatta ai hannu da mace to amma gaisawa hannu da hannu sai zama urfi kuma sai zama al'ada ne in a inda kake ana hannu da mata sai ka hannu da mata ba da shi saboda dama musulunci ya bada dama yi in ka shekara ta laraba za ka gana hannu gaisa hannu da hannu hannu da mata ko a makka a saudiya har aka aba za ka gana gaisa da mace hannu da hannu kuwa saboda al'adar laraba ta tare suna gaisa da mata amma a inda kake in ba a gaisa da mace in ka gaisa da mace zai zama ka shigo da wani abu daban musamman kuma ya zama ma da niyya ce mummuna a zuciyarka ba ta Allah na namu ba to wannan haramun ne ya gaisa da mace yanzu idan ka je kaula in ka je kaula za ka tare suna gaisa da mata saboda dama can al'adar senegal ana gaisa da mace mu da nan muka je senegal muna gaisa da mata duk iyalan shehu mun je muna gaisa da su amma muka zo nan ko su suka zo muna gaisa da su ba za ka taɓa ganin na je ko sai da umma na ba ta hannu ba a nan amma a can a senegal na ba ta hannu mun gaisa saboda inda ake gaisa wani ina muku misali don ku gani idan mutum ya zo inda urfi yake manzo Allah yana cewa Allah bai aiko ni dan in wato al'ani ba bai kuma aiko ni dan bata al'adun mutane ba haka manzo Allah yake faɗa hadisi ku rika kula da yadda addini yake kar mutum ya rika ta asu ai tunda abu kaza halin ne ga ma shaunayi ga mutane ma ni ma a'a akwai kuma saddu zari'a a cikin shari'a me saddu zari'a shine toshe kafar barna toshe kafar barna ko da abu musulunci ne ko da abu halattaccen abu ne to amma idan ya zama akwai barna a cikin mu zai iya buɗe kofar anna to sai a toshe wannan saboda in ba a gaisa da mutum ba sai mai babu sai zama ba musulmi ba wata zane bane kai ko sai ba dan faila bane kai ko sai ba musulmi ne duk ba da to sai a saboda haka bai halatta ba a takaice mai tambaya in yanzu me ya hukuncin gaisawa da mata da sunan ɗarika haramun ne a nan kirzan yawa a gaisa da mata haramun ne a Kano a Najeriya duka saboda mu al'adar mu bata gudana kan haka amma in ka samu kanka a yanayin da ta ga gaza da wata gaza da ta me ma'ana yanayi yanzu idan aka ce Allah ka kene gwamna ko kene shugaban kasa ba mu gani Muhammadu Buhari ya ga gaza da mata ba mu yi bane ko ku taɓa gani ba shugaban kasar Najeriya ba ya gaza da mata in yanzu na gaza da suna gaza da haka ne shugaban kasa na yanzu tunubu musulmi ne ba ya gaza da mata dama dama zaka ce shi al'ada sa dama tana da zaka amma shi Buhari ba ai ba haushe ne amma ya samu kansa a wani wuri yanzu wannan sai ka fatawa kace haramun yake yi ko ya fita ga musulunci ne ya gaza da mace abadan ko sarkin maka na gaza da mata saboda dama asalin matsalar halacci amma akwai gurin da za a je sai a aje wannan halaccin saboda toshe kofar banna zaka ina nanatawa gaisawa da mata da sunan Tijaniya a nan garin tsanyawa da wasu garuruwa a Najeriya haram ne saboda toshe kamar banna an kula wannan bayanin da ne mutum ya duba tafsirin shehu ibrahim radiyallahu anhu zai ga wannan bayana a ciki shehu bi yayi bayani na kuma ta tafsirin ga duba karkashin wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu idan ja'akal mu'minu bi bayi inaka karshen wannan da zai ga duba zaka ga wannan bayanin da ne manzo Allah ya zauna yana karɓar caffa wurin mata a ta kan sai na Umar dan Haddad shi ke gaza da zuwa wannan wallahi ba'ala Allah ya kara mana lafiya za abin da muka roƙa wurin ubangiji Allah ya amsa mana Allah ya bamu cewa lafiya daga wannan hali da ake ciki Allah ya rangwanta mana Allah ya dafa mana Muhammad sayyidina Rasulullahi Allah tabbatar da mu tijjana wani hakika ba da dawa ba wayannan ƴan uwa matasa masu albarka da suke wani kokari irin wannan su haɗa fuskokin mu a duk shekara irin wannan dauro Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara faida Allah ya ƙara haske a firman manzo Allah Allah ya buɗa musu Allah ya buɗa gurbin da aka cire allura Allah mai da garma a wajen barka an tsamsa da zahiri sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وعلى خاتم الله وبنات الحج والحج والهدي الى سبيل المستقيم وعلى اله حق قدره وقدر العزيز ان تكون بها وبرضا تسير وتبلغ بها انا وشر تاثير وتكون بها وليا ونسير انت ولينا ومولانا ولي ولي ونسير عن ربك العزه عما يصفون سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين na wanda suka ce suna neman tajbidi sai su niyya a sharɗin da aka gaya musu san da aka ba su ɗarika tijaniya sharɗi a cikin ɗarika tijaniya an fara ba a bari har mutuwa ba a zuwa karɓar ta ɗarika a haɗa guda biyu a ce za a yi tare ba a yin haka Eh, ko ba a zuwa ziyarar wani wali mai rai ko mace ce sai mace jani ba a yi sai dai shehu ɗarika tijaniya kowane ne a iya zanzar su don zafin Allah tabaraka wa ta'ala sharɗi ne a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sharɗi ne a so shehu tijani ya duka shehu ɗarika sharɗi ne soyayyen juna dan Allah duk mutum jani dan uwan mutum jani ne ba a gaba cikin zalika tijaniya sharɗi ne yin sallah akan lokaci kuma a cikin jama'a ga maza in dai ba ya zama akwai larura ba ga mata kuma lallai sharɗi ne yin sallah akan lokacin ta ba wasa da sallah cikin dalika sharɗi ne biyayya ga miji in yana da aure sharɗi ne kowa ya mahaifansa sau da kafa ko da sun sashi abin da baya so in dai ba ya saba shari'a bane sai ya yi biyayya gare su kuma ba a shan ta ba a cikin dalila da dukkan nau'o'in ta ba a shan su ba da in dai mutum ya san wa'annan sharuɗan to akan wa'annan sharuɗan zan jaddada masa ɗarika tijaniya wanda kuma dama yana cikin ta zan jaddada masa irin shi tijaniya da laminiya fatar zan fashi suna wanda da wani rahmatullahi اللهم صل على سيدنا فاطمة بنت الحق سيدنا فاطمة بنت يا همة شيخنا يا هذا المحضر لي وانت هذا دين الله تاسع الله يزدفر يا سلام عليك يا شيخ عبد يا شيخ احمد داي استغفرك في الدنيا واستغفرك في الدنيا انا حمد جل في الله فاضل لي آه الحمد لله نادر دامك إذا شفت كان الله الله ما مدى